طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هو الشفاء متشفى سليم الفصل سليم لوني الفصل الخامس فصلي نبيار فصاحة لسانه فصاحة تحرش عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته صلى الله عليه وسلم ده بلاغ شي annabi mai tsira da amincin Allah nan bait wannan fasalin yana da kalmomi masu wahala mutum sai ya ba da hankalin shi da kyau in ba nan ba mutum ya kasa fahimta ina aka ba gaba ya ce wa amma fasahatul lisani kawai kowa mutum ya ba da hankalin shi an gama sai ya rika bibiya shi cikin sauti ya shi in ba nan ba in dai har mutum yana so ya rike kalma kalma mai wahala irin wannan su kawai ba mutum ya ji bane su wuce iya kokarin mutum zai ta bibiya da bibiya ka bi ta ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba don ta zamana amma in dai dan kawai shat ne ka ji ta ta wuce to mutum ba zai iya rike ta ba wa amma fasahatul lisani amma fasaha ta harshe wa balagatul qawl da balaga ta magana faqad kana sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance min zalika a cikin wannan kin bil mahallil afdal a matsayi wanda yake mafi farala wal mawdi'il ladzi la yujhal kuma da gurin da ba a jahilta shi ba wanda ya jahilci wannan salasati tab'in tabshin dabi'a wa bara'ati manza'in da kuma kayatarwa ta makama bara'a shay'un bari bari shine mai kayatarwa manza shine ma'akhaz makama wa ijaz maqda'in da kuma takaice ƙarshen magana takaice ƙarshen magana in an ce almatsala a cikin wannan adab kuna ji ana cewa matsala ulkasida ko matsala ulkalam almatsala farkon faras farkon jumla almakda kuma inda take karewa karshenta wa ijadu maqda'in da kuma takaice karshen magana shine maqda wa nasa'at lafzin da kuma tacewar lafazi duk lafazin da zai faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam tatacce ne nasa'a shine alkhalis ana ana cewa haza shay'un nasi' shine tatacce waje zalatu ƙaulin da kuma kabrin magana magana wadda ta kasance gwaggwaɓa ce wadda babu rakaka a cikinta ita ce jazil kamar yadda ake cewa shukuran jazil abu mai gwaɓi mai kabri mai gwaɓi wasu hatu ma'anin da kuma inganci na ma'ana duk abin da annabi sallallahu zai faɗa magana ga ta babu rakaka a ciki magana ce mai gwaɓi mai cike da balaga kuma ma'anarta ma ma'ana ce wadda lahiyayya ba ta da wata matsala wa ƙillata takallufin kuma da ƙarancin ƙaƙale ba wai ka azama kan shi bane ba cewa sai ya yi ƙoƙarin ƙaƙala ma kan shi ya hudu wasu kalmomin da don saboda su ƙayatar kamar yadda in wani shugaba yanzu zai yi in zai yi diskur kalmomin kwansaye suke zama su zazzabo kalmomi masu kabri masu daɗi hakanan in wani zai yi magana ko zai yi wa'azi cikin jama'a ko sai ya tsaya ya shirya ya tsabu kalmomi ko zai yi wallafa littafi sai ya tsaya ya zaɓi kalmomi masu kyau to annabi ba hakanan bane ba azama kanshi yake ba utiya jawami'ul kalimi an bashi tarshen kalmomi wa khussa bi bada'i'il hikami kuma an keɓance shi bi bada'i'il hikami da ƙayatattun hikimomi hikima wadda take mai ƙayatarwa wa ullima al-sunatil arabi an sanar da shi harshe na larabawa larabawa mu sani cewa kabilu ne kala-kala kowace kabila da yaren da ya suna da kalmomin da ba iri ɗaya suke faɗa da wa'ancan ba ko a wani yare ma haka ne hausan ka ɗauka ta nan tamaraɗi za ka samu da wasu kalmomin da ba a nan ba su haka muke kiransu ba haka in ka je sokoto haka in ka je kano to haka na larabawan ma larabcin na yanki kaza da na yanki kaza da na kabila kaza da kawai bambanci to duka annabi gaba ɗaya ya san su babu wani wanda bai sani ba fakanu khadibu kullu ummatin min ha bilisaniha yana ma kowace al'umma magana da halshanta wa yuhawiruha yana muhawara da ita bi lugatiha da lugarta muhawara ka hada un hada shine muhawara wa yubariha yana huto na huto da wannan al'umma fi manza'i balagatiha cikin makamar balagatta manza gashi can mun wuce bara'atu manza'in bara'atu manza'in fi manza'i balagatiha cikin makamar balagatta hatta kana kasirun min ashabi har sai da diyawa daga cikin kasirun diyawa cikin sahabban shi sa'aluna hu suna tambaye shi fi gairu maudinin cikin gurin da ba ɗaya ba bi ba guri ba ɗaya ba bi ba an sharhi kalamihi gami da sharhin magana shi wa tafsir qaulihi da fassarar magana shi wani lokaci annabi sallallahu alaihi zai faɗi wata magana da sahabbai gaba daya sai sun buƙaci cewa me kake nihi da kaza ma'aikin Allah yace man ta'ammala hadisahu duk wanda yi tunani cikin zancen shi wasiyarhi da sirar shi alima zalika zai san wannan wata haƙaƙa hukumai tabbatar da wannan magana da ake faɗa walaysa kalamuhu ma quraishin wal ansar wa ahlul hijaz wa najd zancen shi bai kasance ba tare da quraishawa da ansar da mutanen hijaz da najdu ka kalami ma a zilmi ishar alhamdani kamar magana da zai ma zilmi ishar mishar alhamdani sunan mutum ne ba haka ba zai mishi magana magana ba zai ta zama na ɗaya ba ya ce wa tsihifatun nahadi da tsihifatun nahadi da kadin bin harisa al'ulaimi nisba ce zuwa ga bani ulaim kabila ce wal ash'as bin qais da al ash'as bin qais wa wa'il bin hujr al kandi da wa'il bin hujr al kandi wannan dukan su magana da annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu kabilu ne daban-daban kala-kala ba zai musu ba magana da yadda yake magana da ansar magana da yadda yake da magana da mutanen abin nan najidu da makka da sauransu larabcinsa daban na wa'ancan daban amma kuma duk wanda suka taho ko annabi zai aika musu takarda zai musu magana wadda ta dace da yaransu wa gairihim da wasunsu min aqyali hadara maut daga cikin sarakai na hadara maut hadara maut guri ne kuma kabila ce kamar yadda muka santa to ala aqyal kamar yadda za a ce fir'auna wanda ya mallaki abin nan masar najashi wanda ya mallaki habasha to alqayyil wanda ya mallaki hadara maut wa mulukil yaman da masu mulkin yaman yace wanzur kitabahu kayi duba zuwa ga rubutun shi da yayi ila hamdan zuwa ga hamdan ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lakum fara'aha wa wihadaha wa azazaha ta'kuluna ilafaha wa tar'una wa tar'auna afa'aha yace musu inna lakum lalle ya tabbata gare ku fara'aha tudu na ƙasa wa wihadaha da kuma zukure nata alfara shine sama saman tudu da alwihad shi kuma ƙasa zukure rami wa azazaha da kuma haƙo na ƙasa ma'ana na nihin da ƙasa ƙasa gabaki ɗaya takuce ƙasa kawai yana nihin tarhisul qaul ƙasa takuce gabaki ɗaya ta'kuluna ilafa ma'ana ba kore ku za a yi ba za a bar ku ku zamna a cikin ƙasar ku ta'kuluna ilafa ha za ku ci ciyawar ta ciyawar da ke ciki ku yi kiwon dabbobin ku ilaf ita ce ciyawa ta dabbobi wata alaf ba wata ra'auna afa'aha kuma ku yi kiwo da afa'aha ƙasar da ba a yi mallake ta ba ƙasa wadda ba ta kowa ba ce ba gona kowa ba ce ita ce afa'a kenan kamar daga fai'u ne daga fai'u ne abin da ya komo kenan duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan kalmomin sai ma kokarin fahimtar me kalmar take nihi ya tahi da hankalin mutum ta yadda manuhar magana ma'anan magana ya zama na ma hankalin shi ba akan ta yake ba yana kokarin fassara kalmomin da kuma ma'anan magana wa tar'auna kuna kiwon afa'aha da abun gakinta gurin da ba dajin dajin Allah kawai da Hausa ake ce ba na kowa ba ya ce lana min dafi'ihim mu kuma muna da daga cikin dabbobinku raƙummanku wa siramihim da kuma tumakanku addif addifu raƙumma manyan dabbobi wannan cikin suratun diffu'un daga wannan ne aka kira su ake kiran manyan dabbobi addifu addifu tun kuɗewa saboda da su ake yin rigar su da gashin su ake rigar sanyi ta tun kuɗewa mutum sanyi ko kuma addifu duk wani abu na amfani ana yi da manyan dabbobi wasiramuhum asiram kuma jam'u sirmatin ne sirma shine abin nan yake da suna garki garki alqida min alganami garki guda na tumakai shine asiram kenan ce mu kuma muna da manyan dabbobinku da ƙananan dabbobi yace ma sallamul misaqa wal amana matukar kun bada alƙawali da amana ku zama ka abinda annabi yake ni ku zama kahuran amana kawai jizya za a amsa gare ku ƙasa ku ku zamna a cikinta ba za a kore ku ba kawai shine khulasatul qawli yace walahum minas sadaqati su kuma suna daga cikin zakka abinda za a amsa asilbu dabbar da hakoranta sun kare ta kai tsuhar da a hakoranta sun kare wannan abu da mai dogon akaifa mai dogon wannan mai dogon zaga nake so mai doguwar zaga akaifa farce wal fasil da kuma dan duku dan abin nan dan raƙumi karami dan raƙumi allazi lam yufsal min ummihi wanda ba a raba shi da uwar shi shine alfasihu wal farid da kuma mai shekaru a cikin abun nan dabba cikin shanu la faridun wala bikirun awanin bayyana zalika al farid ita ce wadda ta kai da saniya wadda ta kai shekara guda shekarunta sun kai shekara addajin wadda take elage ta gida tana bin mai ita walkabshul hawari kuma kuna da alkabshul hawari dan akuya wanda yake hori dan akuya wanda yake hori kenan mai kyau wanda an zabe shi an ajiye shi ba cikin dabbobi yake ba kawai a cikin nan abin da yake ne in an je amsar zakka ko kuma amsar wannan kin jiziyar ba za a amshi zababbun dabbobin kuma kamar yadda annabi ce wa iyaka wa kara'imu amwali ka shaidin ka gami da manya-manyan dabbobinsu ba za a amsa ba ya ce wa alaihim fiha salik a ciki su kuma abin da za a bar musu cikin dabbobinsu in an amshi wancan an amshi tsaka tsakiya ne wancan aka amsa za a bar musu asalik wanda sun shiga saniyar da ta shiga shekara shidda asaligu da sadu saniya wadda ta shiga shekara shidda yanin kaga babba ce katuwa ba za a ce ita za a amsa ba wal da kuma doki wanda ya kai shekara biyar shi ma ba za a amshe shi ba kenan in garman dokin shi wanda yake ji da shi ba za a amshe shi ba wajen amsar jizya za a bar mishi tsaka-tsakiya za a amsa kamar yadda a wajen zakka haka ne wa qaulihi li nahad wannan maganar annabi alayhi salatu wassalam ya gaya ma kamar yadda suka faɗa ya gaya ma abin nan alhamdani ya aika ta hamdan amma abin hadisin da ya kawo ta hadisi ne da ifi bai da bai da inganci juzaji kullu cikin amali na alimamu zujaji rahimahullahu ta'ala hadisin mu'udal ne yana da sanadi a cikin sanadin shi akwai sarayar mutum biyu ala tawali a jere a cikin abin na amali na alimamu zujaji yana da rauni amfanin shi dai komin raunin su irin wannan kalmomin kalmomi za su ba mutum jarin kalmomi duka wannan wanda bai san su ba kallon bakin kalmomi zai gansu duka kalmomi ne wanda gashi alkabshul hawari alhawariyuna dukkan in ka koma inda lokaci gare mu dukkan sun ka maida su cikin ka maida su masdar kinsu da fi'ilin su madi da mudari'in su da wannan kinsu in har mutum da yi karatun luga zai gansu sanannun kalmomi ne babu baki cikin su wa qaulihi li nahad da fadan nahad da yace ma nahad Allahumma barik lahum Allah kai musu albarka fi mahadiha cikin nonon su sabo nono wanda aka tatso an tatso shi yanzu yanzu bakin durmu ba wa mahadiha da kuma nonansu mai tsami kindurmu kenan wanda ya yi tsami wa mazaƙiha da kuma nonansu wanda an cakuɗa shi da ruwa ya ce wa ba asara'iha ka tado mai kiwon su fiddasar cikin dukiya mai yawa addasar ita ce dukiya mai yawa wa fajur lana samadu wa fajur ka bubbugo lahu gare shi a samadu dukiya kaɗan almalul qalil kaɗan kin ka bubbugo ta ta zama da yawa ka tayar da shi cikin dukiya mai yawa wa barik lahum fil mal wal walad kai musu albarka cikin dukiya da yaya wa man aqama da yanzu aka shiga kuma larabcin da kowa zai gane man aqama salata kana musliman wa man ata zakata kana muhsinan wanda ya tsaya da sallah zai kasance musulmi ne wanda ya bada zakka zai kasance mai kyautata ne wa man shaida Allah ilaha illa Allah kana mukhlisan wanda ya shaida cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah mai ikhlasi ne yace lakum ya bani nahad kuna da ya ku bani nahad wada'i'u shirki ban kwana da shirka ma'ana ku rabu da shirka ku yi ban kwana da ita wa wada'i'ul mulki da kuma abin da mai mulki ya dora ma wada'ahul maliku min al-haraji wa gairi abin da mai mulki yake aza shi na haraji ko na dukiya wada'i'u jam'u ma wada'ahu ne yace la tulid kada ku yi hana haƙi fi zakat cikin cikin zakka cikin zakka da ku hada ladda shine mutum yana bin ka kuɗi ko yana bin ka haƙƙi ya ƙi baka shine ake cewa labda fulanin fi kaza ya ƙi ba da haƙƙi la tul kada ku ƙi ba da haƙƙi fi zakata cikin zakka wala tulhid kada ku yi ilhadi bauɗewa fil hayata cikin rayuwa wala ta tasaqal kada kai wannan nauyi ani salatu gami da sallah ka ƙi tahiya wa kataba lahum sai ya rubuta musu suƙin dai fil wazifatil farida cikin aiki na zakka al wazifa aiki al farida zakka yace wala kumul faridu farid ya gabata la faridun wala bika wala kuma farid kuna da saniya wadda ta kai shekara guda wal farish da kuma mai biki saniya mai biki a cikin in mace ce ta dan adam a ce mata annufasa in ta dabba ce a ce mata alfarish wadda ta aihu tana cikin jinin aihuwa wazul inani da ma'abucin ragama naku ne arrakubu na hawa wanda yake dabba ce ta hawa kenan nan gurin su ma ana ga musu a cikin zakka lakumul farid wal farish wannan ba za a kama su ba da almusinna da alfarish dabbar da ta aihu tana da sabon ɗa ba za a amshe ta ba da zul'inanin raku mai abuciyar abin nan ragama wadda ana hawanta ba za a amsa ba cikin zakka walfalu da ɗan dukushi ɗan doki ƙarami shi ake cema ɗan dukushi addabis wanda yake mai koli ɗan doki ƙarami mai koli wanda ba a hore shi ba gairar zalul wanda ba a hore shi ba ana hawan shi ya ce layum na asar hukum ba za a hana dabbobinku ba su yi kiwo ba za a hana su ba ya ce wala yi udadu ba za a cire ɗal hukum abin na ayabarku ba wa ɗalhin mandud mandud cirewa almandud wadda an cire mata kaya ta cikin aljanna ayaba wadda an cire mata kaya nan kuma la yi udadu ba za a cire ba akwai shi hadisin bukhari da annabi sa yake cewa la yi udadu shaukahu a cikin harami ba za a cire kayar harami ba ɗalha kun ba za a cire ba za a cire muku ayabarku ba wala yuhu basu darrakun kuma ba za a kame dabbar ku ba da take mai bubbugowar nono kenan dabbar da tana ta kuna ta tsatta ba za a kame ta ba yace malam tudmiru rimaka matukar ba ku boye mana hucci ba a zuciya an rimaka shine mana hucci asalin shi ne malam tudqulubukum anil haqi ana cewa aishuhu rimaq aidayyikun cikin kunci wata akulun ribaka kuma ba ku ci igiyar alkawali ba arribak jam'i ne na rubiku ta ce igiya amma nan an yi isti'ara ta ne akan igiya ta alkawali ma'ana matukar ba ku ci igiyar alkawali ba ba ku karya alkawali ba kawai yace man aqarra wanda ya tabbatar falahu lufa'u bil ahadi za a cika mishi alkawali wa zimma da alkawali dai da ke kanshi wa man aba duk wanda ya kiya fa alaihi rabuwa shi kuma za a yi mishi ƙari ƙari a cikin dukiyar jizya cikin zakat da ake amsa in bai bada ba za a amsa kuma har a yi ƙari akan haka ma'ana a matsayin garama a matsayin tara ta yaƙi sabke wajibi da haƙƙin da ke kan shi wanda a malaman fiƙihu ne sun yi saɓani zuwa ga sun yi saɓani a cikin wannan kalmar idan ya kasance mai zakka a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya kiya za a amshe inna akhizuha wa nisfu malihi zan mu amshi dukiyar da rabin dukiyar shi a matsayin garama to suka ce yana ana iya yiwuwa in ya wanda yake ba da zakka a amshe ta da aka amshe ta da ƙarhi amma a ci tare shi cikin dukiyar tashi malaman fiqh suke sabani kan wannan wannan kenan ya yana tabbatar da hakan in da biyu nake ce a raba muku shi na aka tsaya bai rabuwa biyu na gaba an sai an ƙara raba shi na gaban kan lura yana da yana da tsawo da kai ta ta wa'il bin hujur kalmomin nata in ba zuwa can ba basu da basu da wahala wa fi kitabihi a cikin rubutun shi liwa'il bin hujur ga wa'il bin hujur yace ilal aqyali zuwa ga sarakai kaga dagaci ake cewa sarki gashi can mun wuce shi a kayalul hadramaut al'abahila dawwamammu musa mulki in an ce al'abahila sarakan da sun hau tsarin sarauta su in sun hau ba a sabka dawwama ake han mutuwa irin masarauta ta akwai tun wancan lokacin sabahila na yaman su tsarin hawan mulkin sun hau wanda ba su ba a sabka ba a gusar da su wal arwa'u da masu kayatarwa arwa jam'ur ra'i kama a ce haza shay'ur ra'i mai ƙayatarwa ne shine al'arwa kuma jam'in shi ne almashabib masu kyan launin gashi masu kyan launin kai masu kyan launi wafihi a cikin takarar da ya aika musu ya ce fiti'a a cikin nisabi na zakka dukiya in ta kai an nisab ana ce mata ati'a an nisab kawai shine ati'a shatun za a ba da karamar dabba la muqawwaratul aliyada ba wadda take mai sakakken gashi ba wadda gashinta ta tsuha sosai wadda za a amsa muƙawwara wadda take mustarkhiya sakakke al'aliyad kuma shine kawai aljulud hwata ba mai sakakkiyar hwata ba dabbar da ta tsuha ta tsuha sosai da gashinta ya yakune hwata jikinta ta yakune ta saki jiki to ba ita ba za a amsa ba muƙawwaratul aliyad ba wala dinak kuma ba mai yawan nama ba kenan kuma ba za a ce katuwa mai kiba ba a ciki ita za a amsa yana siffanta musu zakka duka wannan yarensu ne ke musu amfani da shi ya ce wa an sibaja kuma ku bada an ku bada a sibaja tsaka-tsakiya ku ba da tsaka-tsakiya cikin zakka kenan nan ya ce can harko shatul la muqawwaratul aliyat wannan an kalli maslaha ta shi wanda za talakkan ba za a doki ba tsohuwa ta tsuha sosai gwajab har ga fata jikinta ta saki jiki ta fada ce ita ce za a bada zakka wala dinaka ba za a bada ko mai yawan nama katuwa wadda ita ya tanada yana shirin layya ko kuma yana shirin sabga ko ita zai yanka mai amsar zakka in ya zo ce ita za a amshi sai ce wa an dusi baja ku ba da tsaka-tsakiya wa fusiyubil khumsa a cikin rikazi ku ba da khumsi ar rikazi mai risala ya fassara shi wa dufunul jahiliya tace dukiya da ake samu ta boyewar jahiliya as-suyub shine ar rikaz yace wa manzana wanda yayi zina min bikirin mim bikirin mim bikirin daga budurwa ya yi zina daga budurwa daidai ke a ce minar bikiri wa man zana minar bikiri wanda ya yi zina da abin nan luga ce ta ahalul yaman lamu ta'arif mimun suke maida ta lamu ta'arif wannan mimun in ta karshe alif wal lam ce ta jikin albikir aka maida ta mimun kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba anan ba yayi amfani a cikin wani hadisi laysa min albirr asyamu fi safar laysa min birrin asyamu fi safar laysa min albirri ya ce fasiko uhu wa manzana wanda ya yi zina min bikir minar bikiri daga budurwa fasika uhu kuma mare shi mi'ata so ɗari ana nufin bulala a jalad bulala ake ne a saka'u shi ne mari bugo da tahin hannu shi ne mari kawai wasu duhu kuma ku bakuntar da shi aman shekara guda ma'ana garri buhu bayan an mishi bulala ɗari kuma a kai shi bakunta a kore shi daga nan aman shekara guda wa man zana wanda yi zina mim sayyibin daga budu zawara ma'ana mina sayyibi daga zawara fadajjuruhu shi kuma ku zubar da jini a jikin shi fadajjuruhu ku zubar da jini a jikin shi bil adamim da duwatsu bil rajam kenan da duwatsu wala tausima fi dini babu kiran ƙarya cikin addini ma'ana duk da an gaya muku cewa wanda yi zina ga yadda za a mishi ga hukuncin shi to kuma kan wani ya ma kiran wani kiran ƙarya a mishi wannan haddin wala guma tafi fara'idullah ba ɓoyo a cikin farilla ta Allah algumma abu a ɓoye rihe-rihe wa kullu muskirin haram dukkan abin da yake ɓoyayye duk abin da yake mai sanya muskir haram ne abin da yake sa maye haram ne haramun ne nan yana tsayuwa ba ya tsaya nan ko to yace wa wa'il bin hujr ya taraffalu alal aqyal wa'il bin hujr ya taraffalu yana tamaka alal akayali tamaka dan dukushi a dan doki ya rika yin tamaka shi ake cewa ya taraffal to ake isti'ara shi hatta ga mutum ma in yana tamaka ake cewa ya taraffalu yana yin tamaka alal akayalu akan sarakai yace aina haza min kitabihi ina zaka gama wannan da littafin shi li Anas ga Anas fi sadaka a cikin zakka al mashahur wanda aka ambata lamma kana kalamu ma a haulahi yayin da yi magana magana shi tare da wa'annan ala hazal haddu akan wannan iyaka wa balagatuhum da balagasa ala hazan na bisa wannan tsarin take wa aksaru isti'malihim hazihi al-alfaz sun yi yawaita amfani da irin wannan lafuzzan a yaran su da hirar su irin wannan kalmomin ne masu kwari cikin larabci suke amfani da su sai annabi musu amfani da su yace ista'amala hama ahum sai annabi musu amfani da ita li bayyana lin-nasi dan ya bayyana ma mutane ma nuzila ilaihim abinda aka sabko musu ba dan tamaka ba ko da nuna iya larabci ya musu a dan kana so ku zo daidai da mutum nuna mishi abinda ya iya in ka iya yace wal yuhaddisun nasu bima ya almuna ya ma mutane magana da abinda suka sani wa ka qaulihi kamar yadda ya faɗa ga adiyatu sa'adi fa innal yadul ulya hiya al mundiya yace hannu wanda yake na sama hiya al mundiya ita ce mai badawa al maudiya kenan wal yadu sufala hiya al mundat hannu na ƙasa kuma shine ne mai amsa hannu na ƙasa shine mai amsa kaga da almundiya da almindat kalmomi ne wanda a cikin larabci na yau da gobe ba su ake amfani ba amma su da ya zama na adiyatu sa'adi haka suke amfani da wannan kalmar sai ya musu amfani da ita kuma duka kokarin annabi ne sallallahu alaihi na isar da sakon Allah yawa kenan nan gaban aka tashi sai ya zama na yace fa kana fa kallama na rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi lugatina shi da kanshi yake cewa annabi sallallahu alaihi sai mana zance da lugganmu da yaranmu dukan su wannan hadisan da ya kawo na rubutun su suna nan cikin hilyatul auliya na abu nu'aym da ma'rifatus sahaba ya kawo su wasu sun inganta wasu kuma masu rauni ne wannan na karshe na wa'il ibn hujr da barani yahudo cikin as-sagir da al-imam al-khattabi cikin al-gara'ib suna da rauni galibin su malaman hadisi suna da rasa akwai wanda suka tabbata akwai masu rauni kuma kenan wannan yanzu saboda abin da yasa ya wuce in mutum zai dauki karatu ne gaban malami ba zai dauki wannan duka ba bai wuce sadara biyu ko uku ba to amma mu ne ke sai sati ne sati ake daukan shi kuma mutum sai in yana da niyyar mutaba'a da bibiyar shi ba so ɗaya ba so biyu ba in ba nan baya ma banza dole ne mutum ya bi shi ba so ɗaya ba so biyu ba zai iya fahimtar ya rike kalmomin kuma ya rika rubuta kowane littafi mutum yana karatun shi kyan shi wata kurasa ma yake ya kamata ya rika dawwana wasu abubuwa wanda suka shahe shi musamman kamar irin wa'annan kamar su mukama kamar su shu'arawul jahiliya kowanne kayyen shi kake mishi ko kuma wasu takardu wanda zaka rika rubuta gara'ibul kalimat yadda zakka fahimce su a lokacin da kake ɗauka ba wai ka dawwama da su ba da ka tashi ka leƙa su a ka leƙa amfani da su lokacin da kake ɗauka su taimaka maka fahimtar kalmar kaza ne kaza kaza ne ya taraffal ka rubuta cewa tamaka lokacin da kake karatu ka zo gurin kana ta faɗa kana rikiya kana ta faɗa to a haka nan zai tabbata sai ka ga kuma kalmar ta zama har abada ba kama bukata sai ka nema